صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا أيها المؤمنون بإدراكنا هذا الشتاء يكون قد مضى وانصرم من أعمالنا عاما كاملا وسيكون شاهدا لنا أو شاهدا علينا يوم مشهود والمؤمن يقف مع نفسه وقفة صادقة ويحاسبها فحاسبوا أنفسكم عباد الله قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعملوا واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني بارك الله لي ولكم ولوالدينا وأهلينا في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل فاستغفروه إنه هو العزيز الرحيم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ba ba yan uwa masu girma mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu yi masa biyayya mu sa akan mu akan cewa ko da yaushe yana kallon mu yana kallon abin da muke yana kallon halayen mu mu ji tsoron wani yini wanda wata rai ba za ta iya amfana ma wata rai da komai ba in ba abin da ta aikata ba shi kadai zai iya tseratar da ita yan uwa taken hudubin mu na yau shine wa inna fi shita'i ladhikra lallai a lokacin sanyi a cikin lokacin sanyi akwai abin tunatarwa akwai abin tunani ga dukkanin mai hankali lokacin sanyi lokaci ne wanda da yawa daga cikin al'umma idan an ce wannan lokacin yayi kowanne yana ƙoƙarin ya ga ya kare kansa daga sharrin sanyi da kuma cutawar da ke a cikinsa sai dai inda gizo ke saƙa shine da yawa daga cikinmu muna manta wani al'amari mai girma a cikin wannan sanyin me wannan al'amari mai girma shine ƙoƙarin haɗa sanyi da lahira domin shi rayuwar ɗan adam gaba ɗayansa yana ƙilgata yana daidaita ta da al'amarin lahira ne ma'ana wannan sanyin yana tunatar da mu abubuwa kamar haka abu na farko sanyi yana tunatar da mu wuta ta jahannam domin ya zo a hadisi da muka karanta wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin zahi sahabbai na makarkata yake ce musu ishtakatin naru ila rabbiha faqalat ya rab akala ba'di ba'da wuta ta kawo koki wajen Allah madaukakin sarki take cewa ya Allah sashi na yana cin sashi ma'ana bangare na sanyi yana cin bangare na zahi da bangare na sanyi da na zahi ana hada sai manzon Allah yake cewa fa'adina laha bi nafathaini sai Allah ya mawuta izini ta yi huci sau biyu ga shekara sai manzon Allah ya ce lokacin zahi idan kuka ji tsananin zahi to wuta ce ke huci bangaren zahi ne ake rage ma bala'i lokacin sanyi idan kuka ji tsananin sanyi to wuta ce ke huci bangare na zahi ne ake rage ma bala'i ashe sai nuna mun da cewa wuta tana da nau'in azaba guda biyu nau'i na zahi da kuma nau'i na sanyi to da yawa daga cikinmu ba ma ƙoƙarin mu nesantar mu tsamar da kanmu daga wuta amma muna ƙoƙarin mu tsamar da kanmu daga sanyi ba ma ƙoƙarin mu kare kanmu daga zahi daga sanyi na lahira amma muna ƙoƙari mu kare kanmu daga sanyi na duniya shine wani malami yake cewa tafirru min alhajiri wa tattaqihi fa halla min jahannama qad fararta kana kokari a koda yaushe ka kare kanka daga sanyi da ka ji sanyi zaka so riya kasa zaka so mai ka shafa to wai hashin yanda kake kokarin kare kanka daga sanyin duniya kana kokarin kare kanka daga sanyi na wutar jahannam tambaya ce kowa sai ya baka shi amsa in uwa masu girma ya zo a karkashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala hadha falyazuquhu hamimun wa ghassaq a wannan ayar al-imam mujahid rahimahullahu ta'ala da ya zo bayanin wannan ayar yake cewa alghassaq shi dai ne tsananin sanyin da ke da kwai a cikin wuta ya ce ‘yan wuta idan aka jefa su a cikin wuta suna jin zahi sai su tsinkayi sanyi sai su ruga kowa yana gudu ya je ya shiga sanyi domin yana ganin sanyin ya himi ya hi zahi ma'ana ya hi wuta suna shiga a cikin sanyin sai su sassan kari sai ya kasance kasan jikinsu suna kakkarewa har sai ya kai ga a cikin sanyin kana jin karan kassansu suna kakakaka suna kakkarewa ma'ana ita wuta idan an saka za ta kone ma fatar jiki shi kuma sanyi idan an kone ka idan an saka a cikinsa zai barka da fatar jikin amma kuma kassan su zai lalata maka idan babu kassa ba a butun tsoka domin ina idan ana ta kai ba a ta hulla domin ita kanta fatar akan kassa take wannan tabbas a cikinsa akwai abin tsoro ga dukkanin wanda ya damu da lahirarsa don haka mu yi kokari kamar yadda muke kokarin tsamar da kanmu daga sanyi na duniya mu yi kokarin mun ga mun tsamar da kanmu daga sanyi na wuta Allah ya ba mu ikon yin haka abu na biyu yan uwa a duk lokacin da iskan sanyi yake bugawa yana da kyau ya tunatar da mu da wata ni'ima da Allah maɗaukacin sarki yama annabawan da suka gabata musamman kuma annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan muka fara da ɗaya daga cikin annabawa annabi hud alaihi salam allah ya turo sa zuwa ga ɗaya daga cikin al'ummomi mafiya ƙarhi a duniya su ne adawa inda har suke masa izgili suna cewa man ashaddu minna quwwa wa ya kai mu ƙarhi ka je ka kirawo allah naka mun hi ƙarhinsa da ƙarshe da allah ya tashi musu azaba kamar yadda muka karanta fa arsalna alaihim riha sai muka turo musu da iska wanda yake kumshe da tsananin sanyi sai ga su waɗannan mutanen suna haɗuwa a ƙasa sun daskare kamar yadda ka san glass Allahu subhanahu wata'ala ya ce idan ka isko sai ka iso su kaman kututturan dabino ma'ana sun daskare wuri guda sanyin da shi Allah ya halakar da su a shi kamar yadda Allah ya halakar da su da wannan sanyin yakan iya mu ma ya halakar da mu da wannan sanyin na biyu shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutanen Qurayshawa da wasu daga cikin Yahudawa da wasu daga cikin ƙauyuka da suke kewaye da Madina sun yi haɗin gwiwa na su zo su kawo ma manzon Allah farmaki su isko sa har a cikin madina su kadar da duk wani abu da yake a tsaye su kashe duk wata rayuwa da take a cikin madina ma'ana sun so su kewaye madina su halaka dukkanin abin da yake a cikinta da suka yi wannan taron shi ake ce ma al-ahzab ko kuma ghazwatul khandaq ko kuma yakin gololo in ji hausawa da suka yi wannan kamar yadda muka san tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lura da hatsarin abun abu ne mai wahala su iya tinkarar su domin sarkin yawa ya hi sarkin karhi a wannan lokacin Suleiman Salman al-Farisi ya ba manzo Allah dubarar a bangaren da za su shigo a bangaren shimal aka sa aka yi duwatsu aka yi ramu masu girma dan saboda ko sun zo wucewa su kasa tsallakewa domin babu inda za su wuce da aka yi wannan ramen kawarai suka zo suka tsaya a wannan hanyar a wannan ramen sun kasa tsallakawa yanzu dabarar da suke shine su yi yadda za su yi su yi hanya su yi pom su yi gada wadda za su tsallake wannan ramin suna a cikin wannan kwanaki kusan kwana ashirin da biyar kamin su kai ga wannan bukatar tasu allah maɗaukakin sarki ya sauko musu da bala'i na tsananin sanyi da iska sai ga su da kansu suna gudu suna yadda takubbansu ashe wannan ni'ima ce ashe idan sanyi ya zo sai ya tuna mun da mu gode ma allah da wannan ni'imar da allah ya muna domin da a ce allah ya ba su nasara da shi kenan musuluncin bai iso a gare mu ba abin da gaba yan uwa lokacin sanyi yana tuna muna yan uwanmu talakawa yan uwanmu wanda ba sa da shi a lokacin da kai kake sayan riga ka sa a lokacin da kake shiga a cikin gida ka liƙe akwai wanda a titi yake kwana a lokacin da kake sai ma ɗiyanka rigunan ɗari akwai wanda ɗiyansa ba sa da rigunan ɗari ashe a wannan lokacin sai ka tuna da wa'annan bayan Allah wanda ba sa da shi ka taimaka musu wannan shine hali na magabata shine hali na salaf haka suka koyar da mu a ko da yaushe kada ya zamanto mu kadai ne damuwar mu ya zamanto hatta damuwar mu ta shahi al'umma domin musulmi dan uwan musulmi ne idan muka ɗauki tarihin magabata dangane da taimakawar da suke yi a lokacin sanyi akwai wani ɗaya daga cikin magabata wanda a duk lokacin sanyi idan ya sai ya sai kayan ɗari guda miliyan biyu a wata riwaya miliyon guda in yana da sa'a sai sai guda miliyon ya sayi ko miliyon biyu ya raba ma talakawa wanda ba su da kaya ka san da a wannan zamanin sayan rigunan ɗari na miliyon guda ga wani ba su taka kara sun karya ba riga ɗa miliyon guda bai wuce riga ɗari a same ta jika biyu in an same ta da sauƙi ma ɗari uku to cikin wannan haka suke sai su rarraba wa mutane ya zo daga cikin ɗaya daga cikin magabata ya hoto daga masallaci sai ya tsinkayi wani mutum a cikin rana ya duddunkule ma'ana yana son zahir ranar nan ya bige sa dan sanya sake sa baya da kayan ɗari na sawa malamin nan yana zuwa yana ganin wannan mutumin sai huda rigarsa ta ɗari ya zuba masa ya masa kyauta da ita ya ta gida da ya je gida bayan an yi kwana biyu sai ga wani mutum ya zo da ƙasar sham yana tambayar wane ne safwan bin, bin sulaim wane ne safwan bin sulaim yana tambayar wannan mutumin aka ce masa ai gashi can yana zuwa a gabansa ya ce ya yi kwana a cikin kwanan sai mahulkin gashi nan an kawo sa za a sashi aljanna Allah yana cewa dalilin rigar da ya tufasar da wani bawan Allah ne Allah ya sashi aljanna ni wanne yake nuna muna ashe baka san daga cikin ayyukan da kake ba wanne ne zai saka aljanna malami ne fa ba a sashi aljanna dan iliminsa ba ba a sashi aljanna dan karantarwarsa ba dan taimakawa da yima maraya Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wannan ni'ima ya sasa aljanna ta wannan hanyar shi yasa har yanzu idan muka ɗauki ɓangare na tunani akan wuta a lokacin sanyi ɗaya daga cikin magabata ya tashi da asuba da tsakiyar dare ya tashi lokacin da yake kiyamun lail ya ɗauko ruwan da zai yi arwala yana tsoma hannu sai ji wani irin sanyi sai ya bar hannun nasa a ciki yana barin hannun nasa a ciki ya jima a cikin wannan wurin ashe bai ma san inda yake ba ya shiga wata duniya ma'ana me yake tunani sanyi na lahira ya zai kasance idan ya kasance sanyi sanyi na duniya ga yanda yake sai da lokacin sallar asuba yayi aka zo tada sa ana taba sa sai ya zabura kace ya aka yi baka yi sallah ba sai ya ce shi ai bai ma san inda yake ba yace tun da ya zura wannan hannun nasa kawai ya shiga wata duniya ta tunanin ya zai samu kansa a ranar tashi alkiyama har yanzu idan muka komo a bangaren taimaka ma wanda ba su da shi a lokacin sanyi yana daga cikin wanda ya kamata a wannan sanyin mutuna da su su ne tuzurai bayan Allah mutuna da su a wannan lokacin na sanyi domin lokacin da matarka za ta maka ruwan zahi lokacin da za ta rage maka zahi sai ka tuna da cewa akwai bayan Allah wanda su ma suna buƙatar wannan amma sai dai kash sun rasa wannan me yasa to ba za ka yi taimako ba idan kana da dama ka taimaka ma wani yayi idan har ka yarda da faɗin manzon Allah al-muslimu akhul muslim musulmai dan uwan musulmi ne abin da ya shahi musulmi dan uwansa ya shahe sa ya kamata a ce kai ma ya tuna maka da wannan tabbas tuzurai gwabraye suna fama a cikin sanyi wanda babu wanda ya san wannan sai wanda yake a cikin yanayi domin idan ka shiga a yanayi na aure za ka manta da wancan wahala da aka ta wuce to amma idan kana a cikin yanayi ne za ka san wannan na karanta wani baiti na ɗaya daga cikin yan uwa da yake siffanta muna yanda halayen tuzurai yake yake yake kasancewa a cikin sanyi yake cewa yamutu al'azamuna bina wafati idza janna duja fi da shita'i waƙen laraba suke cewa so da yawa idan aka yi waƙe idan aka fassara sai yana ɗebe daɗi zan bar shi a haka nan amma a takaice ke cewa a lokacin sanyi tuzurai gwabraye suna mutuwa ba tare da an turbuɗe su ba an kai su makabarta a makara ya ce idan aka ce maka dare ya yi za su rika birkiɗaɗɗoniya a kan shinhiɗa idan suka rihe rihewar ba ta rage musu jin zahi sanyi idan kuma suna so kwana ya ɗoki su sai ya ki ɗoka ma'ana kwana ya ki zuwa balantana ma ya mi ya rage musu raɗaɗi sannan ita kun mutuwar ta ƙi zuwa balantana ma ta hutar da su daga mi daga wannan bala'in gaba ɗaya a ƙarshe dai wannan kaman abu ne wanda yake siffanta muna na yanda ƴan uwan mutuzurai suke ji idan na faɗi wannan ina faɗi ne a babi na kwaɗaitarwa sannan kuma don saboda in tunatar da mu faɗin allahu subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum ku yi kokari idan da dama ko aurar da wanda ba su da aure kai hatta ma bayi waɗanda ba su mallaki komai ba in ba kansu ba ku aurar da su idan kun ce talakawa ne sai Allah ya ce yughnihimullahu min fadli Allah zai wadatar da su daga falalarsa ashe wannan ayar sai tunan da mu duk wanda yake da dama uba ne yaya ne mai gida ne dan uwanka yana fama da talauci na gwabranci kai kokari ka aurar da shi zaka samu alkhairi mai yawa duk alkhairin da zai zo ta hanyar wannan auren zaka samu kamasho a cikinsa a hadisin da muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanzu Allah yake cewa yake cewa a wanda Allah maɗaukakin sarki mafi wanda Allah maɗaukakin sarki ya hiso a habbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum linnas mutanen da Allah ya hiso daga cikin mutane su ne wanda suka yi amfanar mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ahabbu ibadati ala Allah sururun taj'aluhu fi muslimin ma'ana mafi ibadar da Allah ya so shine jin daɗi da farin ciki da zaka sanya wani musulmi akwai farin cikin da ya kai ka aurar da saurayi akwai farin cikin da ya kai ka taimaka ma saurayi aure babu wani farin ciki akan wannan ashe idan kai wannan kayi ibada mafi ɗaukaka wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya so yan uwa masu girma abu na ƙarshe da lokacin sanyi ke tuna mana shine a duk lokacin da sanyi ya zo to ka san da cewa ka yi shekara ɗai ma'ana sanyin da ya wuce yanzu ka ga wani sanyi idan aka kilga kenan ya yi wata goma sha biyu ka yi shekara ɗai ma'ana duk lokacin da sanyi ya zo kamar yana tuna maka da cewa nemi rayuwarka tana tahiya ma'ana kana ƙara kusanta zuwa ga kabari duk wanda yake tunanin wannan ko zai tsaya ya yi kansa karatun tanasu dalilin wannan nake tunatar da mu faɗin umar radiyallahu anhu yake cewa حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم كي كوكري كدوبا ما كانكو أيوكانكو كي ما كانكو إلغن أيوكا shin ayyukan da kuke yi za su iya tseratar da ku a gaban Allah maɗaukakin sarki ya ce ku auna ayyukanku kamin lokacin da zai zo a auna muku ayyukanku musan da cewa mala'ikan mutuwa ya tsallake mu so da yawa yana tsallake mu ya ɗauki na kusa gare mu ya tsallake wa ya ɗauki ƙani ya tsallake ɗa ya ɗauki uba ko ya tsallake uba ya ɗauki ɗa ko ya tsallake uwa ya ɗauki ɗa ya ɗauki ɗiya kamar yadda ya tsallake mu ya ɗauki wasu akwai lokacin da zai zo zai tsallake wasu ne ya zo mu ya ɗauke mu shi yasa alkayis ban dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wanda yi kowa hankali a duniya shine wanda yake kokarin yin aikin da zai tseratar da shi bayan ya mutu والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني واوا gaɓo gele wanda bai san inda duniya ta sa gaba ba shine wanda ya hihita aikin duniyarsa akan aikinsa na lahira burace-burace na duniya ya hana sa neman lahirarsa Allah ka ba mu ikon neman lahirarmu ya Allah ka dawamar da mu akan ambatonka ya Allah ka sanya mu daga cikin wanda wannan sanyin zai tasiri a kansu ka sanya mu daga cikin wanda za su ga sanyi mai zuwa a raye kuma a kan ibadarka ya hayya ka yun bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ayn allahumma ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala dinik allahumma ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala ta'atik اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل ونسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عزوبا إلا زوجته ولا عذوبا إلا زوجته ولا عذوبا إلا زوجته اللهم أعن الشباب اللهم ساعد الشباب على الزواج وبارك لهم في زواجهم يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله وصلى الله على نبي الكريم